بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستعنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كما يدعي كباتا jiya cewa mun kare gaba ɗaya da ayoyi da suke magana a kan iko ƙage da aka yi aya goma sha shida to lallai ya kamata ko da a dunkule mu kalli wasu saƙunƙuna da suke cikin waɗannan ayoyi da suka sauka akan abin da aka ambata wa sayi da suna aisha na farko dai wannan abin da duk ya faru kamar yadda muka sani ba abin da yake faruwa sai da izinin Allah ta haka wannan abin da ya faru in ka kula tun daga farkonsa akwai abin da Allah ya shirya wa ita sai da suna Aisha wadda dama sai ta hau kansa wannan abin sai ya hau kansa na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ƙuri'a yake in zai fita me yasa ƙuri'a ta fito ta ba ta fito a kan wata ba saboda akwai wani shiri da ake a kan da aka dafa sannan da aka tafi aka je aka bukatar da ita a kan ana dab da tafiya aka bukatar da ita da ta zagaya ta ji tana jin kan sai ta zagaya kaji abu da biyu wanda da ba a haka ba da ba ba wani abu tana nan an tashi aka ba ta bako za a abu na uku sai aka tsinka aka tsinka abu na dinka eh saboda ba dan tsinkewar ba kuma ta gama biyan bukatar domin da ta gama biyan bukatar sai ta duba ta gaba tsakiyar ta sai ta zo wurin da kake a zaune sai ta ga ko ba ta ganta ba tunda duk sanan ba tashi ba sai ta ce to bari ta koma ko can inda ta je biyan bukata a nan to wurin neman a nan can kuma har suka da haka wannan kenan abu na huku menene ya sa waɗanda suka zo tafiya da ita ba su tsaya su duba su ga tantance lalle tana nan ko ba ta nan ba aka sa musu jin eh tana nan ta tafi kaji wannan na biyar lokacin da ta dawo ta tarar da duk sun tafi da ta zo ta zauna habbaci kwanta habbaci ya ɗauke ta menene ya sa shi tafuwanu da ya tashi biyowa ma ya biyo ma hanyar ta daidai wurin aka biyo da shi ta daidai wurin to kun ga duk gaba ɗaya wani shiri ne na Allah saboda ya zartar da wani abu kuma ya zartar domin a cikin wannan abin da ya faru hikimomi da yawa sun fito na farko dai munafukai da suke munafunci ƙasa ƙasa sun fito da munafunci safi an gane shi a cikin wannan hadisa na biyu sunna Allah ta tabbata akan wannan abin domin kowa ya gane irin yadda sunna ba wanda Allah bai iya jarraba kenan saboda yanzu wannan jarrabar ka san ba Aisha ta taba kawai ba har da annabin naka ya zama cikin rashin jin daɗi to wannan hikima ce ta Allah dan bawa ya kalli cewa duk wanda Allah ya so ya jarrabe shi da ya tsora masa karan jarrabar to wannan ya fito a wannan sannan banda wannan an gane cewa lallai ka wahayi duk abin da Allah ya ce ya ga dama ya sauka shi yake saukarwa in ba haka ba ranar da abin ya faru a ranar sai annabi ya tambayi Allah ka ko da wahayi akan wannan abin ya yake wata kusan guda aku ana cikin wannan halin hikimar Allah to Allah sai ya ga dama yake saukar da abin ya bar abin an gani yana daga cikin hikimomi na wannan dai abu ita kanta dai daga darajarta da hakan bai faru ba da ba za a samu karanta waɗannan ayoyi a kanta yana daga cikin hikima motsa motsa masu tauhidi da masu soyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisa ta motsa kishin su akan annabi sun ji cewa wanda diye wannan ba baya tare da imani su kuma sun ji ɗakin abin wannan kenan sannan wannan ya bayyana sulukin wasu mazaje idan abu ya faru tunda shi dai annabi bai ce kaza ba balle ji a biyo shi kan wannan abu da ce tak ba da ce eh haka ba da ce eh ba haka ba to akan me zaka ji shi a wannan lokacin ko ba ne ba babun sa ake baji inda ya to shi bai ce maka ba haka ba kuma shi bai ce haka ba to a sannan akan me zaka bi shi ai mun da suka bi shi akan haka a cikin wannan gaba ɗaya me kaji an ce Umar ya ce kaji motsin sa kaji motsin Usman kaji motsin ilu su Abu Musa al-Ash'ari manya-manyan dakarun waɗannan sahabban duk kaji motsin su eh to kaga sun ba annabin akan yanda yake ko gane ba su ma sun shiru kamar yadda annabi yake kan haka su ma yake tsaya haka ba a jikin rufe su ba saboda haka akwai abubuwa da yawa waɗanda suke an karɓa da cikin wannan kissa a dunkule dai abubuwan da suka fito ma daga cikinta na tsawa da Allah yake yi akan sake faɗa mumina ba ma aisha ba yuzukum Allah an ta'udu bi mithlihi abadan in kuntum mu'minin والذين يرمون المؤمنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة Allah ya faɗa wannan abubuwa aka samu wannan sauƙi haka babu wani abu da yake faruwa babu hikima ta Allah cikin a gane haka in ba haka ba sai kaga abubuwan da yawa ta ina da haka ya faru da kaza ya faru da kaza to duk Allah ya shiryo hakan ta faru dan shi ma wata hikima ta ta da shi ya ta faru to Allah na da hikima a cikin kowane irin abu sai dai baka gane hikima ba kuma a cikin ɗin hikimomin ga sun sun babbayyana da yawa mun ji irin yanda Abubakar radiyallahu anhu ya shiga mun ji irin yanda irin yanda ita ma irin tafawurinta ga Allah ya kasance ta ce ta ce wallahu musta'an a wannan lamarin Allah ne abin ke ba a kun da ce to wannan abubuwa ne da akwai izina da yawa ciki ko akwai kakarar ɗanan mutum ya yi a hankali a cikin dukkan wani abin da wato wani daga cikin jikokin ma'aiki jikan Hussein Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu aka zo ake tambayar sa akan cewa wai abubuwan da suka faru din nan a baya da sahabbai da gidansu menene abin da zai ci shi to kai kana nan ya faru ne ce a ishi to ya Allah ya tsame ka a wancan zamanin ba ka ciki kuma kake so sai ka je ka tsoma bakin ka da gagani inda Allah ya yi aka a wannan lokacin sai ka ga ya zaka amma ya tsame ka bai kawo ka ba to sai ka je zuru ka bakin da ka tsoma dangane to zaka wannan shine abin da ya kamata mumini ya sa dukkanin waɗannan bayan Allah waɗanda suka yi tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam masu girma ne a wurin mu wannan shine furucin mu duk da mun san cewa wani ya fi wani da matan ko ba za a daidaita ba ko ba hana ka ka fi jin kaunar wanda ka fi kauna a ciki ba a zuciyarka ba hana ka wannan ba ba ce dole sai ka fi kaunar wani akan wani a cikin ba nan ba ba ce wannan wannan wani abu dai daban amma ka ba kowa girman sa wannan shi wannan shi ne abinda kuma yake a tartibi ga shi na yanda yake inda ahlus sunna suka tsara wane ne sannan wane sannan wane wannan a tafiya ta mataki haka yake ma a kauna kuma ka ji wanda ka fi kauna a ciki wani abu ne daban wani ma wani jarumta ya yi a gaban annabi sai ka ji kawai ka ka ɗaga shi ka so shi ya yi da kowa to wannan haka muna fata ubangiji Allah ya tsarkake zukatan mu Allah kuma ya sa duk abin da ya zama daidai ya zama akan sa muke na daidai din wanda ba daidai ba kuma ka kauda mu daga san abin da ba daidai ba zuwa abin da yake daidai dan adam baya wa kunta kafarsa daga cewa dole inda take takawa inda ake so ta taka ne daya daya daya daya har ya kai a ba mutum bane wannan sai dai annabi ba mutum kwamam ba to muna fata Allah ya tsarkake to yanzu mun shigo cikin ayoyi na hukunce-hukunce wanda daga nan kuma su suka fara su kuma suka kai geza zuwa a wata daga cikin ainihin aya wacce shiga ta zama fasila kuma tsakanin wasu da wasu domin waɗannan ayoyi da makaranta na hukunci kun ga dai mun ratso a baya mun ratso ayoyi daban-daban daban-daban je wata kuma wata za ku ga kamar tsakaninta da su kamar haka amma kuma ba ku san haka ba alaƙa makiniya amma a haka sai ka ga to ana wancan magana waɗannan magana me kawo ita wannan da akwai abin da ya kawo Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayi waɗanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan kada ku shiga gida kowane iri tankiri na kiran da aka yi na buyutan kowane gida ko gidan umanka ko gidan ƴan uwanka ko gidan waye ma gaira buyutu ko inda ba gidan ku ba an gane ya ku muminai ku ji dokokin da za a samu a nan cikin waɗannan ayoyi guda uku a jere sun kawo doka ta wurin shiga gidaje kala uku akwai doka ta idan za ka shiga gidan da ba naka ba amma gidan da mutane a gida to akwai yadda za ka yi akwai doka ta in za ka shiga gidan da ba naka ba kuma ba kowa a gida akwai yadda aka tsara akwai doka da za ka shiga gidan da ba naka ba ko ba mutane a wurin ko ba na kowa ma ko kuma na kowa ne amma ba inda ake zaune ba wurin kwana ba shi kuma akwai yadda za a yi to ayoyin guda uku wannan nan suka tsaya sai a can gaba za mu shiga kuma inda shi kuma in gidan naka ne shi kuma ba inda nan duk ba gidanka ba ne shi kuma za mu ji wannan Allah ya ce ya ladina amanu ya ku bayi da kuka imani la tadkhulu buyutan kada ku sake ku shiga gida kowane iri ne gaira buyutukum da ba naku ba wanda ba naku ba hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha har sai ta ta'aliki ai ta ta'azini sai kun nemi izini sannan kuma ku sallimu ala ahliha sai kun yi sallama ga mutan gida wannan shine doka ta gidan da za ku shiga ba naku bane gidan wasu ne to kar ku shige shi sai kun yi wannan abu guda biyu sai kun nemi izini sai kuma kun yi sallama ga ahlin gida to anan da tafsiri sai yace ya fa yaqulu wahidu assalamu alaikum a'adkhulu shine hada biyu mutum ya ce assalamu alaikum in shigo to a nan aika aka fara yi hatta ta ta'ani sun sannan aka ce wata sallimu a ƙa'ida na sha za ka fara yi in shigo sannan assalamu alaikum a'a ku saboda ai alwawu la ya la ya ba abinda malamai suka ce sallamar ake fara yi sannan neman izinin sai ka fara sallama kuma sau uku ake yi assalamu alaikum a adkhulu daya assalamu alaikum a adkhulu biyu kai haka so uku kuma tsakanin kowace da kowace an samu numfashi sosai daga wasu kace ma a samu raka'a hudu kimanin raka'a hudu eh to ayi sallah yake wata kila wata kila yana sallah ka imanta raka'a hudu kai ma ba shi ba shi damar raka'a hudu kamar yayin raka'a hudu ya sallah ne dai to to to wannan shi ne kuma sanda mutum zai sallama ba a sanin ya zama ya kafa idansa yana bakin kofar yadda da an buɗe yana ya gani ya ɗan yi dama dama ka ɗan ko hagu hagu ka ko ba ya ɗan juya baya sannan an gane shi aka ce sannan kuma abin da yake akwai idan mutum ya yi sallama kai ya ce a ce assalamu alaikum in shigo a ce waye ya ce ni ne kaka ya kaka ya jabir yake faɗa da zan lawa ya je wa annabi sallama sallama ya nemi izinin shigowa salamu alaikum jabir yace a da kullu shigo sai annabi yace man hada sai yace ana sai annabi yace ana ana ana ana yana inkarin kalmar ni ne ni ne ni ne ba haka ake an gane irin sallama abu musa al-ash'ari ko umar ake abu musa al-ash'ari a ce assalamu alaikum an abu musa al-ash'ari yusallimu alaikum ayadkhulu eh in kuma baka hada da sunan naka ba aka ce waye sai ka ce hamza ne an gani haka abinda mutum zai kenan ya nemi sanin a nemi sanin waye kuma ya sanar da waye to wannan shi ne doka ta ta ta'anisu wa tusallimu ala ahadihi Allah ce zalikum khairul lakum yin haka shi ya fi alheri gare ku in kuntum la'allakum tadhakkarun ko kwa tuna dokokin da ake dora muku ku dabbaka su ku hau kansu ku yi su daidai yadda aka gaya akwai zaman lafiya a cikin dama can waɗannan daga cikin daga cikin adabu abinda ake kira a dunkule bautar Allah abubuwa ne guda uku akwai abinda ake cewa al-ibadat shine sallah azumi zakka haji da makarantar wannan da ta sadaka sunan su baji na ibada akwai abin da ake kira shi kuma mu'amala a bangare ɗaya na addini shine shi kuma su aure su ciniki su gado su menene wannan wani abu ne yake haɗuwa da zai wani abu ya wannan sunan su mu'amala akwai kuma abin da yake shi ba bangaren wannan bane kwata-kwata a addini bangaren akhlaq ne to shine a nan babin adab ke su kuma ana son a kaza ana an fito a kaza dan a zauna lafiya kawai wannan abin da Allah yake faɗa babu adabi ne sai haka idan aka in ka zo kai sallama an ji ka kowaye su waɗanda suke cikin gidan idan ba a kinsa suke ba za su kinsa shi yasa ma aka ce a guda uku ta farko ta a san gafa wannan ya zo ta biyu a san cewa yana so ya shigo ta uku kuma an gama kinsa a ce shigo to kaga ai ai a zauna lafiya sannan wani lokaci kuma wani ya tare da abin sa ko tikili ya dan baje ma yana yana kirga kudin sa kai kuma wata killa ba kudin ka zo nema in ka ce assalamu alaikum a da kulu ba ta an sai ce ma en en ina zuwa inda wani dan matashi a kusa da shi kaga ya gyara ya dora matashi a kai sai ce shigo in ka shigo shi kenan in kai magana ka kuma ci to lamari ne ga shi to ku ka gani ba ba wani lamari ga shi da ka dai dole ana son kitsawa a ba wa mutum dama na ya zama ya shirya to yanzu wannan neman izinin da abu ringin na bet zai iya tsaya a matsayin a arakun akwai ƙararrawa da ake yi ka danna da mutum ya kyar to wannan shi bai tsaya a matsayin sallama ba amma a iya sa shi a aya assalamu alaikum sai ku sannan ka danna kyar kyar tana kai an shigo kai sallama wannan sallama wani abu ce da amma in wajen a adkhulu ka iya danna kyar an gane yawwa wannan zai iya yiwa kanka zai iya yiwa ko ƙararrawa duk za su iya yiwa ko kuma ƙwanƙwas ƙofa ma duka ya ne kai sallama sannan je ka ƙwanƙwas ina so in shigo ke wannan duk zai iya yi ba amma dai wanda suke ganin kawai za su yi bel ɗin su shiru shi kuma nan bai yi ba ta tatta da su wata tsalle baka bi wannan baka bi wannan baka bi wannan ƙa'ida ba kenan akwai wani wanda yake ganin cewa shi gidan babarsa ne shi sa ɗazu da nake da kira ce daga shi gidan babarsa ne ko kuma gidan wata ƙan wasa ce kawai haka ya ba wata gidan a janubu wanda ba san su ba za ka yi wannan a'a ko gidan waye kai wannan wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan yi sallama a wurin gidan babata yace eh ya sallama ka nemi izini sai ce ya rasulullah tare mu tafi a gidan yace kai sallama ka nemi izini ita sa kuma ni ne mai hidimar ta ko yaushe ni ne mai hidimar ta yace kai sallama ka nemi izini ko kana so ka ganta tsirara ne za ba ta an gani to wannan doka ce ne lalle a tsaya a kan kuma kun gaba mu cika yi ba ya bar kawai ai kai ka gina gidan gidan innarka ce kai ka gina kai ka kuma kawai sai ka fara ka buɗe lawali sai ka buɗe lawali da nan kace salamu alaikum eh to ba haka ba sai sallama da kinsa sai ka ce ka shigo ko ita ce ko kai dan naka ne zai yi wu a sannan akwai dan wani abu wasu ko an ka kawo musu har wasu hadiyoyi an ka kawo musu sai ka kana da dan rige ka shigo dan ka shigo kai ma za ka tambaye ka kaga in ka in ka ga wannan kuma zai kace to inna ba gashi ba to duk dai a ba da mutum dama ta kake sabon sa wallahi addini dadin sa da kansa ya isa an bi an bi shi yadda kuma wato dadin abin shine ba wai kai aka hana kai haka ba kai ma an hana ai maka ko ga duk abin da aka hana ka to an hana wani ma yayi maka to aka ga akwai jin dadin zaman lafiya to
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ومن كما ladabi na yadda za a shiga wuri in za a shiga ya za a yi ga yadda za a yi an gaya maka to idan kuma gidan da ba kowa ne ka ka je ka ce assalamu alaikum a dukkan shiru assalamu alaikum a dukkan shiru kai fa uku ba kowa kuma ka tabbatar da ba kowa to idan uku a dan kare take tunda kana ta ba sai ka shiga Allah ya fa illam tajidu fiha ahada idan baka samu kowa a wurin ba ba kowa ka tabbatar da ba kowa to fara ta ku ruwa ku juya ka ku shiga abadan abadan wannan abadan har abada kar ka shiga wannan ko in ka dabba da ko ba gidanka bane ba gidan wasu ne amma gidan an zaune shi ko da mutane a gidan yanzu ne ba sa ko sun fita ko sun yi tafiya ko wani makamancin wannan kar ka shiga Allah ya ta yi izana lakum har sai an yi izini gare ku ko ta waya ne ka buga waya na shigo ina ta sallama na ji shi ai ba ma nan ne amma kofar a buɗe take shiga sai ka shiga hatta yi uzana laku izini ne wannan to idan sun bar wani abu ba sun manta biyan da ya su killata sun san za su tafiya sun yi amma sun bar wani abin da sun manta shi ba su killace shi ba kuma kai ba ka cikin ahalin da suke so ka gani dan ba kowa a cikin ka shiga kuma za ka gani da kawai kar ku shiga har sai an izini gare ku wa in qila lakum irji'u idan kuma fa idan suna nan kuma kai sallamar har sau uku kuma aka ƙice maka shigo kana jin ana ɗan kwaran kwaran ana mulikan assalamu alaikum a da kudu shiru ɗaya biyu uku me za a yi Allah ce farji'u duk da haka ku koma karka ce to ina nan wannan ba gaji ai kuma za ku fito na ba kyau kawai farji'u umarnin da Allah ya maka kenan bar wurin kuma inda ka fito shi ne farji wuce in gani ka koma inda ka fito huwa azka lakum wannan abin da aka gaya muku wallahi shi yafi alheri shi yafi tsarki gare ku kuma abin da ake so sanda zaka koma to wannan ne fa zaka ga cewa sai dai kuma yanzu daga yanzu in ka ji wannan ka dauki salo ka dauki a ainihin tsayuwa kan haka amma da wahala cikin mutum din nan gaba daya a nan yanzu mun kai mun kai ɗari biyar ko dubu sama da haka eh to to nan da wuya ka samu mutum goma wanda zai abin da na faɗa a nan cikin wannan adadin idan aka ce ka koma ka koma kuma cikin jin daɗin rai cewa aka ba shigo aka yawa ba sai aka yi ka shigo aka ce a'a koma to ka ji kuma wannan azka laku yaya da Allah abin da na faɗa bai zama haka sai ka ji hakan ya ma daidai ka ji daɗi a to doka ce ta Allah wannan shi ya fa alheri gare ku karɓi cewa to alhamdulillah na dawo wani lokaci haka ake so ka ji to amma an ba sa a baka gwamnati wallahi ban tsara zuwa ni za a wulakanta yana ji na ne sallama ne sallama ko karshe ma zai ce mu kuma eh to ai a wannan lokacin ya auna ya ga na farko abin halin da yake ciki ko mutan gidan suke ciki tsawon lokaci zai ɗauke su ba su gama shi ba kai ko ba ahalin ka zo ka same su a haka bane kuma daga nan zai dinga ce maka kaza muke kaza muke ka shigo kawai ko ma cike dan amsa kenan ita ce ya kamata ya bayar kai kuma ita ya kamata ka karba kuma Allah ya ce huwa azka lakum wasu abubuwan rashin sanin ma yanda abin yake ne yasa mutane suke daukar nasu tsarin kawai dole sai an ce ka shigo ko ko dole kai baka ba ita ake maka koma ba kuma gashi Allah haka yace su ce wallahu hakika ubangiji bi ma ta'maluna alimun Allah masani ne da abin da kuke aikatawa in kun koma kun ji kun karɓi wannan dokar kun ji lafiya lau da aka ce ku koma Allah ya sani in kuma kun ji wani abu shi ma Allah ya sani da abin da za ku yi ma na yanke zumunta in ɗan uwanka ne ka ce ba zan ƙara zuwa ba Allah ya sani
to laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum والله يعلم ما تبدون وما تكتمون Allah ya ce laisa alaikum junahun amma babu laifi gare ku an ta da buyutan a ce ku shiga wani gida gaira maskunatin ai la sakina fiha ba wani wanda yake cikin la hada sakina fiha ba wani wanda yake a cikin gidan kun ga mun ji ladabi na inda mutane mun ji ladabin da inda ba kowa yanzu muka gama ko to idan kuma za ka shiga wani wuri fa gairi maskunatin ginin dama ba a gina shi don a zauna wurin ba wurin zaman mutane ba ne fi ha mata'un lakum ƙarin ƙarawa akwai wani wata manfa'a da kuke da ita a wurin kamar banɗakuna irin na hanya wanda ake ginawa na tabaru ko kuma dan wurin hutawa da aka gina dan wurin hutawa kowa da kowa to nan ma sai ka tsaya kana wani a adkhulu assalamu alaikum adkhulu a kawai wannan la junaha alaikum ba ku da laifi in ba ku istizani ba sai dai in ku sallama ga wanda in suna sun da ku zuwa wurin ku sallama ko ta musulunci ba ta shiga ba hotel hotel sun dauki wannan shi ma an yi shi dama dan mutane ne ba ba gidan wani bane kaga ta shiga kantina in za ka shiga kantina ba wani in za ka in za ka je ka tsaya a tsaya a da kullu kai sallama kawai ta musulunci ga wanda yake ciki wanda ko a hanya yake dama an ce kai sallama amma a da kurba ta taso ba an maka izini ka shiga dama dan kai aka shiga aka yi kanti da aka waɗannan wuraren haka suke to kaga yanzu muna da wurare guda uku yana da kyau mu dinga dan review na abin a dunkule yadda kowa zai karɓe shi haka ba ma tare da aya idan za ka shiga wuri mutane suna cikin wurin ba za ka shiga ba sai kai sallama sai ka nemi izini kuma a yi maka izini idan za ka shiga wuri inda ba mutane a wurin amma gidan dai ba naku bane a dinga tunda cewa duk gidan dai ba naka bane za mu zo inda inda gidan naka ne me ya kamata kai to shi kuma wannan gidan da ba kowa shi ma ka tsaya kai sallama ka nemi izini idan ba kowa din kuma to kar ka shiga abada har sai ka samu izini wannan shine hukunci mun ji kuma gidan da an zo da mutane ɗin sun ce koma to koma haka ƙa'idar take wannan shi ne na dubba guda wani to me aka ce wallahi ala ma fi guduna ma taktumu Allah ya san abin da kuke bayyanawa na zahiri da abin da kuke ɓoyewa ma na ɓoye kuna ɓoye cewa alheri ya kawo ku wannan gidan ma sallama ta ku ta baki ba ashe ba alheri bane sallama sai kawai kuka yi kun zo da sharri ne ko kuwa da alkhairi kuka zo duk waɗannan abubuwan Allah ya sani zaka in ka doshi wuri da sharri Allah ya sani inda alkhairi ne Allah ya sani ya san abin da kuke bayyana ya san abin da kuke bayyana to قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مم.
من أبصار من أبصارهم وي- من أبصارهم ويحفظوا فروجهم مم.
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قل يا النبي الرحمة كجاوة للمؤمنين كجاوة كفتاة مؤمنين كشي يقضوا من أبصارهم في رنق دقا إذن دونانسو من دون وكيتي shi ne tafsiri sai ya ce min za'ida ce ai ya gudu absarahu ka gaya wa mumine kawai su rinsa idansu daga kallon maharin abinda Allah ya haramta su rinsa idansu amma wasu ka ce mitin ba ba za a ba ce kuma wannan din ya fi cewa firintse wani bangaren kallon idan dunansu banda wani eh firintse idansu daga barin kallon matan wasu da ajnabiya wannan firintse idansu to kaga in an ce firintse idansu gaba daya to kallon matansu ba haramun ne kallon babarka fa haramun ne kallon kanwarka fa haramun ne to min sai ta aiki ana rinsa wani ba'arin kallo da za su yi ga wasu amma duk ajnabiyat waɗanda ko muharramanka ne wannan ba a ce sai ka rinsa idan ka ba ne saboda babu maganar sha'awa a nan wurin to ma banda wannan akwai ma ai wadda din a bar sha'awar ce ko ba ai uwarka ba ce ba ba babarka ba ce ba ba ka da alaƙa da ita kuma akwai aure tsakaninku amma ba a ce ka rinsa idanka ba in ka kalle da ba laifi kuma kallon ma na ƙayatarwa ne. wace ce wannan wadda za ka aura mana kafin ka aure ta ai da in ka aure ta rawa to kafin ka aure ta shari'a ta yi izini annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza qataba ahadukum almar'ata idan ɗayan ku ya nemi mace fa in istata'a idan yana da ikon an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahi ha fa yaf'al in yana da iko in zai yiwu ya kalli a jikinta abinda zai iya kiransa ma ya ga a wannan tayi baba aje to wannan wannan falyafa'al annabi ne yake fada falyafa'al yayi to ita san da kake kallon da uwa kace mata kace to me yake ta kuma ila ma ya du'u aka ce ba kuma kallon cewa eh nan yayi bane to amma ba a duba na ji wata bidiya tana dan yawo ta wani gefen wasu wurare kuma daga wadannan wadansu yan uwa malamai ko almajirai zan ce yan uwana cewa har wai har wai san inda ya zama bai kamata ba wai hannun ma ka kalla sun kallo wannan hadisin ba haka bane ba daidai bane ba daidai bane baki hai ma da matabbata sun faɗi cewa banda daga cibiyarta abin da ya gwiwata amma ɗan ƙauri-ƙauri haka ɗan ɗan ɗan baƙen jama wanda za ta saboda su larabawa sun san mata ne su da kaji ila mai ɗin in ya tsutsuna wani in yana kallo haka a banza wata ta ɗaga hannu tana tana tana misale misale in ba ta ban ba ta aure ba ce rannan sai ta fara a gidansa a matarsa saboda ya ga abin da ya gani a an yatsun mu ne dai kawai ire-iren muna haka ba mu san abubuwan haka eh amma su larabawa sun gani gira yadda gi- wani in ya kalli giran mace kawai ya gane wace ce ta leban in ya kalla ya ga na- da na saman da na ƙasan iri ɗaya ne ko ɗaya ya fi ɗaya a gani hancin da ya tashi ya ɗan buɗe ka ɗan ko kuma eh tun nan karatu ne mai yawa a wuraren an gane to kaga nan aje a ce sai an je wajen wani abu daban ai tun anan sun gane mace wace ce to wannan din inda shari'a ba ta yi izini ba ai bai kamata ka kalli fuskar ta ba ma ko ka kalli yatsun nata ba ma ko ka kalli kafar ta ba ma to amma shari'a anan ta yi izini to kaga yugudu min ta shigo an gane to to to haka abin yake Allah ya ce yugudu min absarihim wa yahfazu furujahum kuma su kiyaye farzin su kaji min ta zo anan inda da aka san wata ma ba ba tamjidiyya ce kenan wa yahfazu furujahum su kiyaye farjin su ba a ce min farzin ba an gane in dai muharim ne kawai ka kiyaye ba kai ba wata muharim an gane ina to zalika azka wannan azka lahu shi ya fi tsarkaka gare su shi ya fi alheri gare su inna allaha khabirun bima tasna'un kuma Allah ya san abin da kuke aikatawa akwai abin da in ka yi shi ba haramun bane ba akwai abin da yanzu wannan da annabi ya ce ayi ba haramun bane an gane akwai kuma wanda ma din shi wato ya fita daga cikin makaduri na dan adam shi kuma Allah ya sani in haka kai shi ma ya yafe maka yanzu idan kana kokarin kallon falwayar can sai kawai wata ta gifta wata wanda Allah ya zubi sai idan ka yi kalle ta tsar sosai sai ka mata kawai da ido to ba dai ka gani din ba ai ka kalle ta to Allah ya yafe maka haka annabi sallallahu alaihi ya ce kallo na farko wannan naka ne an ban ma amma in ka sake ce ka sake mai da idan kan to kuma nan ka fada ka fada cikin zunubi kuma Allah ya ce ya san abin da kuka kata ko ba za ka yi wa Allah wayo ba kai guda ɗayan ka yi amma ƙwar ƙwara shi ma nan ita ai za ka ita ɗayan ka yi ɗayan na farkon ne shi ka tsaya kuma ka ɗan daɗe a'a wallahu ya alawa mata suna uno Allah ya san abin da kuka aikata an fahimta haka yake to kuma duk wanda duk wanda ya kalli mace wata muharrama ya maza ya ɗauke kansa ido don zakin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi sai Allah ya halicci wata ibada da zai ji daɗin ta a zuciyarsa a kashe sai ya ji wani abu da Allah zai sako masa na imani wanda ba shi da shida sai an halitta wani haske a zuciya in dai dan Allah kai amma a suna kasa akwai wanda zai ya kalla din ya dauke kai amma saboda ya san za a gaishe wannan ba za a sama komai a zuciyarka ba an san ba dan yawa ba ba dan wannan kai ba amma in dai dan zatin Allah kai ba kowa mace ta gama dukkan kusanta baka nan kana nan baka nan ko baka gani ba kuma Allah ya san dan shi kai sai Allah ya halicci wani wata lazza ta ibada da zai sa maka a zuciya ko za ba ka da ita in kuma kana da zai kara to
wa qul lil mu'minati yaghdubna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdin ولا يبدين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيو على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن
ya annabin rahama kamar yadda ka gaya wa maza cewa su rinsa idanuwansu su kiyaye kuma farjinsu mata ma ka gaya musu ya gazo na min absarihinna ka ce su rintse daga su ma wani abu daga ganinsu yi to ai su ma saboda cewa ba za su kalli mazansu ba banda wannan wannan su bude ido su kalli mazajensu ko ina da ko ina haka nan kuma su ma ai yanda aka ce wanda ya je neman su ya kalle su su ma in sun kalle shi sun yi da shi a to in ta je ta sun koyar da kanta ya je shi ya ganta ya ga ta yi ashe shi wani abin nan ne ba ta tsaga ido ta gani ba sai bayan an kai mata shi ya ce salamu alaikum sannan ta ga wanda ta gani ai ta ga laifinta ne ko sannan ta ga bai yi ba a'a su ma daga nan su daga ido su kalli su kalli mu ko da akwai kunya dai ko kallo ɗayan ita nan ita mace ta fi namiji saurin gane abu a kallo kake gani kai ba sa'a ba sai kai a kirkiri kun ka kalla ma sai sai ta gani amma ita da wuce ido ta kalle ta gama da kai siffanta kai da za ta yi wallahi ba sa'a ba wanda yake tare da kai shi ya daɗe ba zai faɗi wannan abu ba Allah ya musu wannan to ka gani to Allah ya ce su ma su rinsa da idan su daga barin duk haramun duk wani wanda za su kalla ba da wannan ba haramun ne kuma in dai ajnabi ne wanda ba mijinsu ba ba kuma da wannan sigar ta aure ba haramun ne mace ta dinga kallon namiji to kallon koda ba na sha'awa ba eh ka san wajen to ai ai ba wallahi ba wani sha'awa eh an hana dai ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna zaune tare da iyalansa da ummu salma ce ma sai abdullahi bin ummi makatum ya shigo makaho ne da ya shigo sai annabi ya ce ku shiga hijabi ku tsare sama sai suka ce ya zallahi ai makaho ne sai ce in shi kuma kaji ne to kuma kai ka san nan ba za ka kawo maganar sha'awa ba ko ba za kawo maganar wannan ce ta sa ba matan manzan Allah eh to me ya kawo kawai su kalle shi ma dai an hana to shi sa aka ce ko da ba da sha'awar ba an hana to Allah ya ce su rinsa idanuwansu wa yahfazna furujahunna su kiyaye matuncin su wala yubdina zinatahunna kuma kada su sake su bayyana zinatahunna qawarsu adansu illa ma zahara minha sai dai abin da ya bayyana ga gare su wanda yake iya bayyana lallai to anan ne malamai suka sa alƙalama da yawa sai dai kawai ɗan yi ishara da gane ma'ana kada su bayyana ƙawarsu sai dai abin da ya bayyana daga ƙawar wannan an yafe musu sai suka ce to malamai suka ce me abin da ya bayyana wanda aka yafe shi an ce shi ƙawar ne amma an yafe da bayyana kamar mai tafsiri anan sai ya ce alwajin wal kafal da fuska da tafuka shi wannan ya a bayyane ki ma'amalar rayuwa mace ta yi ba magana karɓa ta bayar ai addini bai hana ba to sai a ce dole an karɓa wanda ta samo safa haka nan rufe fuska ga tafiya a duk wani ruwan rayuwa da yawa to aka ce anan kamar da su imam malik da sauran tun daga kan sahabbai aka samu wannan sabanin suka ce da fuskarta da tafukanta ba wannan ya bayyana ne daga gare ta ta haka shi ba a hana ta ba ce sai ta rufe lalle ba amma wasu suka ce a'a ai sai aka layi gudu na zira ta wannan kashi bayyana kawarsu akwai wata kawa da tafi fuska sau da haka sai sun rufe fuskarsu haka hannayen ma isayin da za su sa su a cikin hijabi to waɗannan shine saɓanin malam kuma abin da ya jawo saɓanin ijimali ne mai ijimali ita zina ɗin ana iya ɗaukar ta a ƙawa ta ƙira ana iya ɗaukar ta a ƙawa ta ado ado wanda wasu malamu waɗanda suka ce illa ma zahamina sun tafi aka cewa sai dai abin da ya bayyana ga mace na adon zahiri shine ake ma zahara ba fuskar ba ado na zahiri wanda wannan dole ya bayyana to wannan an yafe mata amma ba wai adon jikinta wani abu na jikinta ya fito ba to kaga abin da yasa saboda zina din ta mace akwai koyayya akwai bayyananniya kowace kuma zina ce boyayya shine abubuwa dai guda hudu su suka fi zama zina a mace da fuskarta da gashinta da kirjinta sai kuma kira da Allah ya mata sura waɗannan su ne su ne zina na ɓoye zina ta fili kuma kwalliya wannan ita ma sunanta kenan to illa ma zahara min ha waɗancan suna nufin cewa la ya kufi na zinata hunna kacce fitar da ƙirarta kaga zina ɗin ƙirar da Allah ya yi mata ko ta fuska ko ta meye ko ta meye illa ma zahara min ha sai dai abin da ya zama lalle ya wajaba ya bayyana shine fuska da hannu kaga anan sun tafi akan wacce ƙirar su kuma suka ce ala ya zinata hunna kar su bayyana kar ta bayyana adanta na zahiri illa ma zahara yana sai abin da ya zama lalle ko shi adan wannan bai kamata ta fito da shi ta kasa ba a fili ne sai da abin da ya zama dole a gaishe to to kaga inda ba rawar ta zama sabani kenan amma ala ayi halin dai anan in ka kalli nasin zaka ga cewa duk wani abin da dai zai jawo zuwa fitinintuwa daga mace zuwa namiji Allah ya hana kawai kar ta bayyana shi kenan ko zina ce tafi ko adan ne na zahirin ma in zai ja hankalin namiji zuwa ga wace ce wannan to kar ta bayyana shi ba ma zancen jiki ba to Allah ya ce wala yubdina illa ma zaharna wal yadribuna bi khumurihinna su dora mayafansu ala jubihinna a bisa wuyan rigarsu wato ya fada kan kirjinsu sa mayafi kenan kowace mace ta sa mayafi a kanta sai aka yi ma'isha da ya baribuna kamar abin da ake bugawa da kusa kar ta sa abin da felen felen isa za ta rinka ɗauke abin da zai kame su sai ya ɗamfara a jikinsu sosai inda ba zai janye ba mayafi ya rufe su ruf abin da aka so kenan wala yubdina zinatahunna kada su bayyana zinatahunna kaji shi yasa ce maka zinata din nan ba wai kawai kawa na ado ba ne shi sa waɗancan masu masu kashe illa ma za a ina fuska ɗan ake nufi suka ce katta katta bayyana katta bayyana zinata illa li bu'ulatihinna to to wannan adan wannan ake nufi katta bayyana kawar kirar da Allah ya mata illa li bu'ulatihinna sai dai ga mazajen su katta bayyana mazan su ne mazan ku ne ka ku boye masa komai domin Allah ce sai su su ku bayyana kenan duk yadda kike yadda Allah yake nuna wa mijin nan ne wurin mahallin nunawa kowa ya kuma rufe wannan wurin dan sai shi aka ce bayan kifa sai ce aba'ihinna ba za su bayyana jikinsu ba in wani ba'arin jikinsu shi kuma ana wato za ku kula ana lissafi ana rage wuraren yanzu an ce sai dai ga mazansu to a mazansu ne ya inganta su bayyana komai sai ka ce au aba'ihinna ko ku ga iyayensu shi ma ya halatta iyaye su ga wani abu na jikin yarsu to kamar yadda miji zai gani a'a an rage an gani an rage shi kuma wato ko ba mayafi to ubanta ya kanta shi wannan au aba'i bu'ulatihinna ko kuma iyayen mazansu sirkai wanda ya haici mijinki to uban mijin an gani to wannan shi ma zai iya ganin mata ɗansa haka ko ba mayafin au abu na ihinna ko ‘ya'yansu mace ce da ‘ya'yanta an iya zane ko ba mayafi aw abna'i bu'ulatihinna ko kuma ƴaƴan mijinta ba ita ta haife su ba amma ƴaƴan mijinta ne shi ma wannan ta iya samun ta ko ba ma ya ci ganta aw ikhwanihinna ko shaqiqan maza ƴan uwanta shaqiqai maza shi ma wannan za su iya ganin ta aw bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwanta shaqiqai maza aw bani akhawatihinna ko ƴaƴan ƴan uwanta shaqiqai mata yan uwanta ne ta kike mata ta ƴaƴan su maza auri ta ihinna ko kuma mata ƴan uwansu mace ce ƴan uwanki to sai kin sa mai ko ba mai za ta ganki wannan amma wasu sun yi ta fahimta da aka ce auri ta ihinna ko mataye nasu wato matayen musulmai shi za aka dangana nisa'i din ga hinna wanda suke da alaƙa ta musulunci banda man mata kafirai ki rufe jikin ki zan wannan ko mace ce kafira saboda kar ta je ta sifantawa kafirai yan uwan da ke aw ma malakat aymanuhunna ko kuma bayin su da suke sun mallake su wannan ma ta iya zuwa kadiman su za su iya zuwa ko ba ma yake su gansu aw tabi'ina ko kuma masu bin su dan abinci waɗanda suke kadiman su masu biye da su amma dan neman abinci to kowane garjeje tsatu da yake neman abinci sai ya yabi mace haka dan neman abinci Allah ya ce gairu ulul arabati banda ma'abota bukata ta sha'awa wato tsofaffi kenan waɗanda ba su da sha'awa sun gama lokacin su gaba ɗaya ya tafi sai almajirai ne masu bara kawai ko ƙananan yara kenan ko kuma manya waɗanda sha'awar su ta ƙare ko da ke magana ƙananan yara za su gaba waɗanda dai ba su intishari kamar ba maza ba au tifilin ladina lam yazharu ala urati nisa ko kuma ƴan ƙananan yara waɗanda lam ya zaharu ala auratin nisa waɗanda bai ba su kai tunani ba ma akan menene al'auran mace ba su da tarihi eh an gane da da da da dan yatsanta da da farjinta a wurin da duk ɗaya ne bai gane wannan nan ne nan nan ne ba amma da ya fara gane wani abu ya fita da sana'a an gane to waɗannan mutum goma sha uku ne aka lissafa waɗannan gaba ɗaya malamai wasu ka ce kawai ɗin su ma ba wai su yaya ko ina ba kamar yadda ake tafiya a lissafin abin yana ƙara miji ya ga ko ina sai ka ce to iyaye fa ka iya ganin banda daga cibiya su ma zuwa gwiwa amma sauran wannan ba wani abu bane wajen ubanki kamar kautattu a gaba da fa iyayen maza a su kuma ba haka ba a dan ƙara gaba ko ba mayafi din da kamar yadda na faɗa da makamantan haka to wannan shi ne waɗannan guda goma sha uku da aka lissafa muharramai ne duk cikin su ba wanda zai aure ita matar in ka bi ba wanda abin da musulunci bai hana ya aure ya aure ta ba an hana to waɗannan ba sai ta lulluɓa kanta duka rub rub rub da hijabi ba amma ma a damu banda su to ku tsara kanta daga barin su Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an kai bayi ku tuba zuwa ga Allah wala yadribuna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihim kada bata su dinga buga kafafuwar su a ƙasa dan me li yu'lama ma yukhfina min zinatihim dan a san abin da yake jikinsu na ado abin da ya koyu wato idan mace ta zo wucewa a da sai ya zama ta gama za su kula da ita ba to mun goyi na karfe da suke sawa a kafa sai su dan kyar sai su dan da ke kasa kadan kyar kyar sai a daga ido a ga to wato su Allah ya hana wannan to wannan misali ne saboda a da din hakan yake faruwa to ke kuma a yanzu duk wani abin da zai ja hankali ga namiji ki taho sai kin taho mutane suna harkokin suna bada ki dau waya ki fara bugawa dan ki jawo hankalin a cewa ga wata nan ko dan muryar ki aji to wannan li ulawa ma yaku fina min zinatu ya ya shiga ciki saka mata kar su kira hankali na mazaje da duk ko me ko turare duka li ulama ki fito ki buje hanya da kaishi kafin ki karaso a daga ido a ga waye ki kaishi a ga ashe ke ki haramun aljanna ba za ki ji kaishin ta ba sai wannan haka annabi ya ce to Allah ya ce tubu ila Allah jami'an bayi da ku mazan da ku matan kawai ku tuba ga Allah wallahi ana cikin abin da ake ciki sai dai Allah ya yafe bayi ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ba a ce wani ba kar ka ce to ai ni ka hango mai nake kana yi mana kai wani abin da baka ma san kai ba tuban da shine naka tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai dama can duk wannan abin da ake magana da kai da mu'mini ake fa ba da kowa ake ba da wanda siffarsa ta imani ta tabbata shi yake saurarawa ya ji saƙon ubangijin da ya imani da shi to ku tuba ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ko ku rabauta
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من قبله والله سميع عليم Allah ya ce والله واسع عليم wa ankihul ayama Allah ya ce ku aurar da al'ayama jamu aini shine wanda ba ta da ma- ma- na- ba ta da miji ko mace eh, bazawara ce ko budurwa sunanta ainihin al'aima shi yasa wata rana Umar bin Khattab sai yace ta ayyamat ta ayyamat hafsat binti Umar haf binti Umar hafsa ya umar ta ayyama ta rasa miji mijinta ya sun rabu da shi wata rana sai ya tari usman sai ya ce bana aura maka ya ta hafsa ba yana bijiran masa da auren ita hafsa ta ya ce to to zan yi nazari bayan kwana biyu ya ce to ya ya ce wallahi na yi nazari na ba yanzu ba lokacin da zan aure ba ne ke ban ji daɗi ba ta yi ne na kalle shi na kalli yadda nake son ya ta tafi ƙarƙashin ɗaya daga cikin wannan manyan safan hannun ita shi na kari abubakar na ce ba ka aure hafsa ba sai ya ce to zan gani shi ma da ya tafi shi bai dawo ma gare shi ba bisirai na ya ƙara tumbaci bayan ɗan lokaci kaɗan can sai manzon Allah ya aiko yana neman aurenta sai nan sai abubakar ta kaɗu da shi umar ta ce lokacin da ka gaya mun cewa kake mun magana hafsatu ni na ji kishin kishin da annabi cewa annabi yana ambatan kisa ne muka shiru in ba haka ba da na faɗi Usman ma ya ji lamari ya warware to Allah ya ce an kiwon ayama waɗanda ba su da aure ku aurar da su ‘ya'yanku mata marasa miji kada su samu miji ku ce wani abu kuke saurare Allah na muku umarnin ku aurar da su to wannan umarnin abu ne wanda yake ya hauka kowane uba da yake da iko aurar da yarsa kada ya saka cewa wani gaya daban sai ta kai ko na digiri da digirgir ko wani abu daban ko kuɗi yake sauraron sai mai har abu ya zo a ku aurar da su ne wannan ba naka bane kamar yadda Allah zai faɗa in dai ka samu sahihin mutum bangaren addini komai ya yi daidai lamarin ya to ka aure da ita kawai in ba fa'a ba ka je in wannan abin da take kallon wata yalwa ko wani nutsuwa ko wani abu na zahiri wala sai an yi ka je ka fada cikin wata nutsuwa da ba nan ba an samu wani wani ya zo neman auren yarsa to me ra'ayi irin ra'ayin nan ne ciko ni fa gaskiya ina da tsari yana da gida ce eh, ina da gida ce kuma ba zan yadda ba sai na ga takardun gidan su kai ya zama gidan haya ne yanzu a yamin ƙarya an shayi mana ƙarya wannan aka samu wani yanzu aka kawo takarda sai ga shi takardu ne da sunan yana da mota yana da ita eh shi ma gashi ka kawo masa takardu yana da aiki eh me aikinsa kaza a wuri kaza a wuri kaza ya je tabbatar da cewa ba lafiya lau waɗannan abubuwan su shi ke ka ci gaba da neman ci gaba da neman ta aka yi abin da sai bayan an yi aure sai wani ke kai bukatan wannan wanda ka aura aka ce ba fa musulmi ba ne sai kira shi yake kai ashe kai ba mutum yake to ka tambaye ni addini na ai ba ba ma kare ka tambaye ni addini na duk abin da ya fi damun ka shi ka tambaya mun baka an to to da ka lalle iyaye Allah ya ce ku aurar da ƴaƴaye eh wa an suwar amaninku min ibadikum wasalihin min ibadikum da kuma nagartattu muminai daga bayanku wa ima'ikum bayanku maza da bayanku mata ba wai sai ƴaƴanku ba har managarta daga cikin bayanku da kuka ga suna da bukatuwa zuwa aure ku aurar da su haka nan mata daga cikin bayanku waɗanda suka kai munzalin aure akwai bukatar aure ku aurar da su wannan in kai in kai dan Allah kaga abin da Allah zai maka sakamako iya kunu fuqara kuna jin tsoron cewa za ku aurar da su ga ma'abota talauci ne ko kuma su ba su da shi ku aurar da su kuma su je su rayuwar wahala Allah ya ce yi gurhin wallah me wadatarwar shi ne Allah zai wadatar da su min fadlihi daga faralarsa kamar yadda ya wadatar da ku shi ne nan wasu ke ganin cewa wanda zai ke san wadata sai ya aure ko eh haka Abubakar ma ya faɗa haka cewa ku cika wa Allah alƙawari cewa ku aure din ko ku auren shi ma Allah ya cika muku alƙawari cewa ya wadata da ku da fadalarsa to amma sai kaga ai kuma ga wani sun ga sun yi auren yanda suke ma da can kuma abin ya ƙara ma ja baya ana samun haka to ba canjawan abu yayi ba ba canjawa abu yayi ba to ya yake shine to caye ba dama zai wadatar da kai lalle karanta waccan ayar cewa cewa wa in kuntum ailatan fa sayfa yujnikum Allahu min fadlihi insha'a in ba ku kuna da talauci ne kuke jin a cikin aure kuke jin tsoro to Allah zai wadatar da ku da fadarsa in ya ga dama insha'a in ya ga dama to wannan ayat mudulaka ce take ta daure ta a cikin wannan ne insha'a saboda haka sai ya so to in kaga kai ka zo ka kara matsatsa bai so din ba kuma wasu ya so din ya ya wadatar da su abin da ake kallon cewa wadatar saboda ci da sha na kowa da mace da namiji duk a hannun Allah yake to ranar da aka ce ita ta zo karkashin ta to sai a dauko cin ta tunda kai zaka ciyar da ita nata sai a cikin zurarar ki indararan naka arzikin zaka da naka da nata kake karɓa to wani lokaci ma in ta karɓi ta din an yi ta canne arziki sosai to tunda kai za ka bata sai a zuraro ma da yawa saboda nata ne kai kaga kamar naka ne amma dan ita ne cikin naka ne aka ba an gani yawa ba a wannan kafa a imani da wani mai fara kafa da bakar kafa ba wani fara kafa da bakar kafa wani abu ne daban kuma kawai Allah zai wadatar da ku ko da ita ko ba ita in Allah ya jarrabe ka da abin da zai jarrabe ka da shi ko ka sake ta ko kana auren ta ba za ka bar wannan aure jarraba ce ta Allah ka dauka kuma zai yaye maka ko tana nan sai ta sai yaye to wallahu wasi'un alim Allah mai yalwar baiwa ce ko masani ne da bayansa
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من قبله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين
Allah ce wala yasta'fi alladhina la yajiduna nikahan allazina la yajidu nikaha wanda ba su samu abin da za su yi aure ba faɗin an ce a aurar to ba ka da abin da za ka yi aurar ɗin ya za ka yi ko kuma an ce kai aure to ba ka da abin da za ka yi auren me ya faru musamman mazaje da ba su da dama tunda kai aka ɗorawa kai ba da sadaki ka nemi wurin zama ka zama cewa za ka ciyar za ka kaza sai zama duk ba ka da wannan ga auren kana so ya za ka yi Allah ta wala sa'ati wanda suke da wannan hala wannan wanda suke cikin wannan halin su kame ne kamewa da za su yi shine ya zama cewa su ga cewa ba za su taɓa wa Allah ba wai dan ba su samu abin aure ba su kame kar ya zama to Allah ya saka gariza ta sha'awa a jikinka ko ba ka da kuɗin aure me za ka yi ga abin da Allah ya ce kai ka kame ka tsaya a haka Allah ya san dai shi ka kame hatta yi gune humullahu min fadli har Allah ya baka wadata zai baka ka kame dan Allah shi kuma zai baka an gane wataƙila kuma ana nufin la yajiduna nikaha akwai waɗanda suna da kuɗin suna da damar yin auren amma la yajiduna nikaha ba su samu wanda ta dace ba dan ba kawai dan kana da kuɗin aure da gidan da zaka sa mutu da komai zaka sa hannun ka yayi go ko wace ba ko wanda ta dace magana ta gaskiya ce yar mutanen kirki ba yar mutanen banza ba domin yin wannan shi zai gyara mustaba gaba daya idan mutane suna ganin in sun zama mutanen banza ba a auren yayansu sai zama na kirkin ko don auren yayansu ma to yar mutanen kirki daya to kuma yar mutanen kirki shikenan ita ma dole ta zama mutum ne kirki a ita ma sai ka nemo mutum ne kirki yar mutanen kirki kuma dan ba lalle ba ana samun wanda take daga gidan mutanen kirki ne amma ta ta ba su zakka ko ta samu wannan dan annabi sallallahu alaihi wasallam yake to ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya mata'i ce dan jin dadi ne dan kankani amma duk da haka mafi kyan jin dadin duniya ka samu mace ta gari annabi ya wasafa yace ita ce wadda idan ka kalle ta ya faranta ma kallon ka ji dadi idan ka umarce ta ka bi umarninka idan ba ka nan ka kiyaye maka mutuncinka a kanta ta rufe kofa ba mai kallonta ba za ta kalli kowa ba da kuma dukiyarka saboda ba ka nan kace ta iba tana ba da dukiyarka ko ta haishe ka ba ka nan to wannan ita ce mace ta gari sura take to Allah ya ce allazina la yajiduna nikahan wanda ba su samu aure ba ko dukiya auren ko ba su samu wanda za su aura din ba irin mai wannan sifar to wala ya sa su kame su dan tsaurara har Allah ya wadatar da su ko da dukiyar ko ya samu maka mace ta gari wallazina yabtaguna alkitaba waɗanda suke neman a rubuta wai a rubuta musu kansa bayi waɗanda aka mallaka idan suka zo wajen ubangidansu cewa dan Allah ka taimaka ka faɗi abin da zan baka in ban shi kai Allah yake fakati buru ku iyayen gidan nasu ku rubuta musu ku ce ku ka, ka bani dirhami dubu a cikin wata biyu ko wata uku na rubuta maka haka in ka bani ka zama ɗa to Allah ya fakati buru wannan umarnin na wajibi ne ko ko da istibadi ne aka ce a ya danganta da halin da shi ne ba wa yake idan bawan bai da wani sai wannan kuma shi ke taimakon sa akan abubuwa kuma fakati yau sai zama sai an dana ka masa ya rabu da shi a amma dai Allah yana so a yi haka da haka ku rubuta musu fansa din sai Allah ya in alimtum fihim khairan amma in kun fahimci alkhairi a cikin rubuta musu fansa kamar ya fahimta alkhairi in kuka san cewa zai samo abin da zai fahimci kansa ta hanyar halali kaga in kun fahimta amma ka fahimci cewa kaza za ka kawo ke to gobe zai je fada gidan wani kenan ko gobe zai je wani aikata wani abin da ba daidai ba wanda zai samu kuɗi dan ya kawo maka fata a in ka fahimci akwai wannan a tsarin da ku loke sa kar ma ku rubuta fansa kenan ko kuma a'a idan kuna ganin cewa bai da iko amma lallai idan ka rubuta fansar zai ringa zuwa yana yawo da wannan saboda ai duk wanda aka rubuta a fansa zai ce shi sunansa bawa mukatabi a taimaka mu a taimaka mu haka to kuma ya zama cewa ba yayi dan ma fansa bane yayi dan roƙo ne to dai in alimtum fihim khairan in kun fahimci alkhairi a gare shi su bayin to ku rubuta musu ɗin kuma wa atuhum min malillahi allazi atakum to ai in ma taimako ne ku za ku fara taimakon su ina muku umarnin ku ba su daga dukiyar da Allah ya ba ku wato idan ka ce to kawo dirhami dubu a fansar da za ka yi wa kanka ka ce amma na ban maka dubu ɗaya dubu biyu ka ce to na ban maka dubu ɗaya ka kawo dubu amma dubu biyu shi da kuɗinka sai dai na na yarje maka dubu na baka kyauta ko ka ɗebo ba ka bashi kyau ka ce ka je ka ko kuma ka ɗauko in dirhami dubun ka ce ko dubu ko dubu biyu sai ka ɗauko jari ka bashi a je a juya idan aka samu wannan kuɗaɗen da na ɗora maka ka zo ka biya kanka ka dawo mu kuma da uwar kuɗin a tun hulmin malin lahi na biya ka ta dake shi wala tukurihu fatayatikum Allah yake kada ku matsantawa wato bayan ku alal biga'i akan siyisin akan siyizina in aradna tafassuna in suna son kame kansu to kaf ku matsa musu siyizina shine aka ce irin nan wurin mafahumi bai da amfani bai motsi cewa kaf ku matsantawa bayan ku mata akan yi zina in suna son ka su yin zina kenan su kare kansu to in suna so in ba sa so fa ku matsa mu ba ku gane ba
karkace wane ya tafi wata unguwar in yana son ya zauna to kamar me kace kenan kar ka ce ya je in yana in yana so ya zauna ai ai ka ce ya je in ba yana so ya zauna ba to kamar me kace kenan a wannan ba wala ne yanzu mutum ne kace kar ka je bakin titi kar ka je bakin titi sai dai idan da wani abu da za ka yi to in ba wani abu da za ka yi ma ai ka je bakin titi idan da wani abu da za ka to in ba wani abu za ka ba kar ka je to shi ma sai aka ce kar ku matsanta musu su yi zina in suna son kare kansu in suna son kamewa to in ba sa son kamewa ba ku matsa musu su yi zina a to kun ga ba haka ake nufi ba she ba ba wannan kalar ba ta da opposite shine abin da ake nufi kenan abin da ake nufi kada ku ringa cewa su yi zina tun da suna dama son kamewa to kenan ko da su mazinata ne to ba ta aka ku ce su yi zinan ba kenan tun da wanda ba su son kamewa mazinata kenan to su sai aka ce sai a ce ku yi a to ko mazinantar ne ka ku ce su yi to bare ma suna son kamewa kamar haka aka ce wannan wata fassara kenan wata fassara kuma da wani mutum ya kwakulo shi ne cewa ai ma ba ma duk maganar zina ake ba shaye kada ku ce mataye ku ku tilasta wa mataye akan abin da zai jawo su zina idan suna son su aure a tahassun aure ke wato matakka ce ko kuma bai wakace ta kai munzalin aure a cike kuma ka ga tana da alamar sha'awa ta auren kuma idan baka aurar da ita ba ka san za ta za ta fada ba daidai ba to kamar ka ce ta yi zina ne ka ki mata aure an gane to haka ake nufi la tukrihu fatayatikum ala albra in ana gatuna in suna nufin su kare kansu daga barin sha'awa ta banza da yin aure to kada ku ki yin auren wanda wannan kamar tilasta su yi zina ne kamar kun tura su je su to wannan ma kaga zai iya hawa musamman ma a irin wannan zamanin da muke ciki wasu da yawa da suke kin auren da ƴaƴansu amma sun yadda kuma ainihin abokai su zo su ta fita da su su ta abota sai a ce wannan wannan abokin ta ne ai sun na makaranta abokin ta ne to abokin ta na makaranta wasu da yawan da sadaka wannan sai ya jawo a ta abin da yake to Allah ce kada a kada a na'am tabtabu tabtabu arabal hayati duniya dan ku nemi kayayyaki na kawace-kawacen duniya da haka idan masu son sa 'ya'yan nasu ne su irin haka don su dinga kawo musu wani abu a gida ko kuma in masu sa a yi zinan ne kamar bayi kamar da aka ce aya ma asali ta sauka akan abdullahi dan ubay dan salula yana da bayin ta kyawawa da ya dan ware sau in ya zo kaga su kaga su baiwa ta wanda kuwa shiga ka ganta kawai ya san abin da za a yi sai ya kawo wani abu ne ya fito ki kawo me aka ba ki kawo to ku sa ku dinga zina su kuma har bayin ba sa so to Allah ya ce kada ku yi wannan wa mai yukrihunna amma wanda ya tilasta mata akan su yi zina ko su kauce ko ƴaƴansa ko bayinsa a da kafin ya san hukuncin fa inna Allah min ba'di ikrahihin la ghafurur rahim hakika ubangiji na gafara ne mai rahama ne bayan shi wannan tilasta wanda ya in zo ya in ya zo ne mutuban Allah amma kai ya kara ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات الله تحقيق أدي كنا جي كنا غني منا تسوكم مكو آيوي بيننو إنك أفكو يزو تندق كان abubuwan da aka saukar na haddoji da kaza da kaza da kaza Allah ya ce duk da suna a bayyane suke wa masala mun buga muku misalai da hadisar Aisha na ta ishe ku misali min alladhina khalaw min qablikum daga waɗanda suka wuce bayan ku mun buga muku misalai na halin da suka shiga wa ba zata mun sa muku wa'azuzzuka kala kala cikin abin da muka ambata muku amma wannan duka lil muttaqina lil muttaqina Allah sai masu jin tsoron Allah su suke jin abin da muka faɗa su ɗauke shi daidai abin da ya sa ita da tsara sunan yanzu za mu tashi kan Allahu nuru samawa ma za ka to menene alaƙa a baya an karanto an yi maganar haddi na zina an yi maganar ita kanta auren zina da ko da mazinaci aka zo aka yi maganar kazafi aka yi maganar yadda za a yi hukuncin haddin kazafin aka zo aka yi maganar maganar mula'ana tsakanin miji da mace a yi cewa kin yi zina ce faki ba a aka yi maganar mula'ana aka zo aka yi maganar ifku na abin da hadisa ta aisha aka tsallako wani aka zo maganar bangaren neman izini wurin shiga gidaje ga yanda yake aka ga wannan aka zo aka zo kan maganar cewa rinsa idanuwa aka gama wannan aka fado maganar rashin bayyana kwalliya aka gama wannan aka ga fado kan maganar kamewa ga wanda bai da aure ko kuma auren da waɗanda ya kamata suka isa aure ana ta wannan magana kuma sai aka zo aka ce Allah ne haske me alaƙar sai Allah ya ce